مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المحضر ولتعرف بنزلة تأتينا بزفر أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله littafin ajurmiya a zama na ɗaya wanda littafi yana magana ne akan yadda za ka san ƙa'idojin larabci tun daga kan abin da ake nufi da alkalamu menene malaman nahu suke nufi da kalma an fahimta har zuwa kan babu mahfuzatil asma'i babu maf'ulin bihi babu maf'ulin min ajlihi babu munada babu la babu istisna'i tamyizi harafi hali zarfin zaman da zarfin makani su mazdari su maf'ulin bihi su mansubatul asma'i su badali su taukidi ko sa'adafi su na'ati ga sunan dai sa awamil dakhila na su mubtada awal khabar da sauransu ko su mubtada din da khabar din da maf'ul da dai sauransu dai duk wannan zai zo ya koya maka ne shi wannan dan ka san ya zaka karanta larabci ya zaka tattauna da larabci an fahimta ya zaka iya li'irabin kalma idan aka ce li'irabi ya zaka wani harafi wani wasali ne yake zuwa a ƙarshen abin nan fi'ili madi ko fi'ili mudari'i ko fi'ili amri da dai sauransu ne an fahimta ko to shine zai zo ya koya maka abinda ake so ka fahimta a wannan littafin ko a wannan ilimin shine ka gane yadda za ka iya larabci hankalinka a kwanci an fahimta ko? na'am
alkalimatu anwa'iha ko? yi ba Allah to kana kuna alkalamu kokari kuna ba shi abinci yanzu zai ce yana yawan samun tuntuɓa harshen alkalamu ko?
na
malam ya ce alkalamu
wa ma ya ta'allafu minhu kalma wa ma ya ta'allafu ko?
na minhu minhu da abinda da abinda ake yake ake bayyana shi ko ake cirewa daga kalmar abinda za a fahimta abinda za a gina kalmar daga ita alkalamu mhm huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i to yace alkalamu yace abinda ake nufi da alkalamu shine huwa lafzu shine lafazi babu extra one ko eh ni za a ba Hu- ah, alkalamu huwa lafzu shine lafazi almurakkabu abin ginawa almufidu wanda zai fa'idantar bil wad'i bilwaji a inda aka tsaura shi a yaren larabci duk da cewa bilwaji ne yana da ma'anoni yawa amma ba na so in shigar da ku cikin abin da zai rikitar da ku kawai shi yasa zan ɗauki mafi sauƙin an fahimta
wa aqallu ma ya ta'allafu min ismayn
to shi kenan wa aƙallu mafi ƙarancin abinda za a gina kalma da shi shine min ismail daga kalmu daga sunaye guda biyu nahwu zaidun kamar ka qa'imun.
ce zaidu ƙa'imun zaidu yana tsaye ana iya ana ku ji mu da kyau ana iya gina kalma a larabci da- daga daga a wajen malaman nahufa nake magana daga kalmomi ne daga ismai ne guda biyu daga two nouns daga kalmo suna guda biyu shine zaidu suna ne ka'imun suna ne za mu gane me yasa ka'imun ya zo suna zaidun ya zo suna zan muku bayanin shi nake limin zo
Au- gaba Eh, ka fahimce ni au mi- eh, au a- ko kuma za ku iya yin su ma da yawa ra'aitu zaidan qa'iman kaga kalmomi ne da yawa ra'a kalma ce ko wannan ga tunan mus- ah, damirul mus- ah, abin nan damirul mu- ah, mukhadab kenan ko da sauransu au ashe fa sai an ga koma abin nan ɗan au min fi'ilin wa ismin ko kuma ka ce za kalma za ta iya zama a wajen malaman nawo ba sai lallai sai da ismai to zance zai iya koma a wajen malaman nawo ba lallai lallai sai da suna guda biyu ba a'a za ka iya haɗa combination ɗin suna da da da da da da aiki shine kama zaidun kama zaidun zaidun ya tashi ina ba da labarin cewa zaidun ya tashi wato a to maji الكلمة وأنواعها kalmo kalma da nau'ikanta والكلمة Mhm, kalma مفرد ko zance wani kal wani kau- wani lafazi ne guda ɗaya tak وهي shine اسم ismun وفعل fi'ilin da harfin جاء ل- جاء لمعنى ya zo don ma'ana أولا Mhm. alamatu Alamatul ism.
ism.
bari mu baka mun ina cewa ismi ismi ta yaya za mu gane wannan abin ismi ne ta yaya za mu gane wannan abin fi'ili ne dan haka bari mu fara da ta yaya za mu gane kuma wannan abin harafi ne idan mun gama zan muku bayani shi sa in ba a wasa ba sai na komo da ku baki da mun dauki koyi matanin ajurumiyar kansa ko yawa dan ni dazu da nake ga wannan cewa da nake duba littafin da suna ga anya ko yawa summarizing ɗin abu na ɗin ne a jurumiyar ita kanta ya ƙara summarizing kuma ita kanta summarizing ɗin abu ne shi sa take na- nake ganin wahalarsa na muje فالاسم kaga suna يعرف بالإسناد ana gane suna bil isnad ilai da abinda aka jingina masa ana jingina suna mai alhafdi
وبالخفض ana jingina mishi wata liƙata وبالتنوين ana jingina mishi me yake suna tanwini walau wasali biyu a sama ko wasali biyun ƙasa ko rufa a biyu an fahimta shi ake cewa tanwini وبدخول ال- alif wallahi ألف واللام.
ko kuma idan alif da lam suka shigo abu وحروف الخفض da kuma hurufin hafdi da harafan wannan hafdi din in gurke ɗanin wajen nan na san karatun in ba haka aka ba zai ba mu wahala to abinda nake so mu fahimta a nan malam da ya ce alkalamu huwa lafazul murakkabu al-mufidu bil wadi'i mu faro daga nan ku ajiye littafin idan kuna bukata a nan jocin zai zo zance a wajen malaman naku ku ajiye littafin in kuna duba littafin ba za ku fahimta ba shi ilimin nahu daga farko ne yake da wahala kuma abin da yake bukata abu guda biyu ne rakkan in ka samu abu guda biyu a ilimin nahu ka gama da shi har gaban abada na farko nutsuwa na biyu practicing shi kenan ka gama ya ce kalma ko zance lafazi ne shi zance ba lafazi bane ba ai lafazi ne lafazi ne wanda aka ha- wanda lafazin da zai fa'idantar ba kowane lafazi da ina ce eh lafazi ne furici ne amma bai me ya fa'idantar da fa'idantar da komai ba shi sa sai ya ce almurakkab wanda aka jeranta shi me ya jiranta shi da me kalmomi guda biyu ko kalmomi guda uku ko dubu in dai almufidu in dai zai fa'idantar mutum idan ya ji ya fahimta in za a fahimta to ya zama alkalama a wajen malaman nahu bil wadi'i sai ya ce ta hanyar da ta hanyar jerin larabci ko al'adar larabawa ta hanyar ne al'adar larabawa a nan saboda haka abin da yake nufi da allafuzu shine na ga muku eh, furci abin da yake nufi da murakkab shine daddaura abubuwa jeranta su idan ina so in ce maka cd dena abin nan kaga cd kalma ne denawa kalma ne abin nan kalma ne amma ba zan ce cd ko zan ce daina abin nan ko abin nan da na sai da aje fahimci ba to sai na jeranta su shi ake nufi da ni al-murakkab alisa ana fahimtar abin da nake so in fa in zo kai an fahimta Ah. menene sai ya ce maka ah, ku ku bani kalma وأتلو A'a.
بالوجه بالوجه.
بالوجه bil wajhi da yadda tsarin larabci ya zo da shi to abin da nake so mu fahimta a nan wajen ashe wai shi zance sai an jeranta shi a wajen larabawa yake zamantowa a ma'anar kalma sai an jeranta shi an jirgina shi sannan zai zamanto alkalamu idan da idan ka ɗauki abin da ba a gina shi ba ko kalma guda ɗaya ba zai yi ba shi yasa so a wajen su duk kalma guda ɗaya duk kalma guda ɗaya a wajen malaman nahu ba ba abin da bane ba ba zance bane ba yanzu misali idan ka ce hal ne hal shin ko wannan lafazi ne ko ba lafazi ba lafazi ne sai dai ba abin jerantawa bane ba dan haka ba za a kiran shi da kalamu ba a wajen malaman naku ba dole sai ka gina shi da ismai guda biyu ko da ismi shine yake magana na wajen ko da ismi da fi'ili sai ka haɗa shi sannan yakan iya zuwa ku ji ni da kyau yakan yi wa wa'innan jiranta wadda kai shi ka jiranta su ne hakikan a bayyane ko kuma ka jiranta su ne takadiran ka kudirce ne ba a bayyane suke ba a kudircewa kai misali idan aka ce a bayyane idan na ce kama zaidun zaidun ya tashi wannan na jiranta ko ban jiranta ba na jiranta ko daga da wani kalmomi guda nan ya hada su ne mai kama da mai da kama da zaidun kaga wannan sun bayyana akwai wanda shi kuma baki ɗaya ba a bayyana ke ba ƙudur cewa kake kamar misali idan na ga abba na ci mashi idris menene idris in na kalle ka na ce ƙum tashi kalma ɗaya ce ko kalma biyu kalma ɗaya ce amma kuma na jeranta ta ne guda biyu amma a ƙadar cewa bi ma'ana kan ce ƙum anta idris anta amma an tambata fito ba don haka ko a wajen malaman nawu su wannan kalmomi guda biyu ne ɗaya ɗaya ta hakikan daya ta kadiran ana ku yi jotin din ta hakikan da ta kadiran din nan ko da yake idan kun fahimta ba kuma ni a gani da bukatuwa ne shi sa kaga nake ga muku haka wannan kenan sannan da yace maka almurakkabul almufidu duk kalmar da ka jeranta ta ba wai kawai idan an jeranta kalma ba shikenan an jeranta harufa shikenan sun zamanto alkalamu ko ko tuni suke da akamun nan tun muku da sauki su ba ne suka yi suka yi nawul wadiyu eh ka ba kai nawul wadiyu baka zo ka san ake cewa jumlatul mufida eh ake tarakkabu min kalmatain wa qad tatarakabu min asrafu to shine al-kalam kawai ha fahimci yace abinda ake dan barin nan ne muku shi gwaru gwaru abinda ake nufi da jimla shine al-kalam din kai jimlar da za idan mutum ya ji ta zai fahimce ta shi ake nufi da alkalam an gana karatu nan shi ake nufi amma idan ka da jimla da ba za a fahimta ba ba sunanta alkalam ba shi sa sai ce maka almurakkabu almufidu wanda za ta fa'idantar a fahimci ne ake nufi a cikin wannan magana da haka duk kalmar da babu fa'ida a tattare da ita ba za ta ba za ta ba kalamu bace ba wajen larabawa malaman nawu misali idan na ce na jihar alibu ba zai fasara mun yawwa yanzu ta an fahimta ko ba fahimta ba ina zan ce na jihar alibu ɗalibin ya ci nasara wannan jimla ta fasa ko ba ta fasa ba sentence ɗin ya bayyana an fahimci sentence ɗin ko ba fahimci sentence ɗin ba sentence ɗin ya an fahimta ko to madalla kaga wannan ya zama to kenan alkalamu amma idan na ce ina jaha ɗalibu idan ɗalibi ya ci nasara kaga dai na na gina kalmomi ne guda nawa guda uku da in da na jaha da ɗalibu amma na ce in ɗalibi ya ci nasara me zai faru tutuwa zai rayuwa zai duk ba musamman ne ba ya fa'ida akwai fahimta akwai fa'ida a ciki don haka wannan ba shi ba sunan shi alkalamu ba ko da akwai yana da yawa kalmomin da aka jeranta su da shi saɓanin wancan da kalma biyu ce amma ta baya na jaha ɗaya ɗalibu biyu shi kenan ana gana maganar kuwa madalla yau yanzu misali da zan ce inna jaha gulamun ko inna jaha zayyaci wa abdullahi a ƙahiranin zakiyani idan zayyaci da abdullahi suka ci nasara masu tsarki da hazaƙa ne nake nufi ba abin da nake nufi a wannan gashi kuma na jeranto kalmomi wajen guda shida ko to don haka a wajen malaman nahu wannan ba kalma ba kalamu ba ce ba wannan ba sentence ba ne ba kawai dai sunansa surutai ba zai zamanto sentence ba ba zai zamanto kalamu ba ba zai zamanto jumlatul mufida ba har sai idan mutum ya ji abin da ka faɗa ya fa'idantu ya fahimci abin da kake nufi shikenan sannan wahin nan jerin da muke magana wallau kalmar da ka jerin ta wanda aka sani ne wallau wanda ba a sani ba in dai sun fahim an fahimce ta shikenan an gama fadin da yake maka bil waj'i bil waj'i yana maka magana akan cewa a bisa tsarin larabci da zan zo yanzu ba wani yare nake yi to kuma ana fahimta ko ba fahimta to a wajen malaman nahu wannan ba kalamu nake ba saboda me ba a jerin larabci a ba a tsarin larabci nake nake hada sentence din ba dan haka duk iya turancin ka in kana yi zuwa wajen malaman nahu ba kalamu kake ba kawai abin da kake kawai kalmomi kake kasbarwa amma wannan ba kalamu bane ba jumla bace ba saboda me ba a jerin larabci ka tsaya- ka tsaranta ba ta ba shi ake nufi da watakan ainihin me sunansa shi ake nufi da watakan ainihin alwadu an fahimta sannan idan ba mu manta ba a ya yi mana magana akan aksamul kalami ko kashe-kashen kalmomi kalam ɗin me ake haɗawa su zaman su ba da jumla abubuwa guda uku ne babu na su ko dai ya zamanto ismi noun name ko dai ya zamanto fi'ili verb action aiki ko dai ya zamanto harafi me harafi da turanci ne to what way to ko dai ya zamanto alphabet to wa'annan abubuwan guda uku shi zan ce wai ko Astaghfirullah. kuna kuna gane katinan kuwa ko jisi ba irin na jiwa ko na jiya ba fahimci ba to haka nawa yace in kuka dage kuma za ku iya fahimta to alhamdulillah ya kamata a samu mata littafi gobe ka tambaye min nawa ne a duniya ni na ɗauki nawa zan sayo kowa ko aje wannan ya yi su marazin da yawa ya yi su kankana kankana Mm. ana jina ko a so yanzu abin da muka fahimta abin da zai iya bamu eh, jimla gaba ɗaya shine ismi ko fi'ili ko harafi amma mu tsaya iya ismin kama zo ga harafin saboda karatun ya yawa menene muke iya fahimtar har a ismi da shi ta ya za mu gano wannan ismi ne wannan noun ne so da mu a turanci an ce what is noun noun is a name of living thing non living thing and everything ko don haka eh, sandan nan eh, noun ne mene to su ma to su ma larabci suna da nasu alamar me muke fahimtar wannan ismi ne sai ya ce maka me ana fahimtar isim in ismi da abin da aka hada shi da shi shine bil khafdi bil khafdi abin da ake nufi bil khafdi wasalin kasa duk ismin da ka ganshi da wasalin kasa duk kalmar da ka ganta da wasalin kasa to ismin shi wata ne duk kalmar da ka ganta ita kadai an na ji ita kadai da tanwini ko an mata fataha guda biyu ko an mata kisra guda biyu ko an mata damma guda biyu shine rufa ko damma ko a wajen ku to shi ma sunan wannan abun me suna ismi sannan duk abin da ka ganshi shi kadai an hada shi da alif da lam a sunansa misali idan na ce idan na ce a ɗairu me a ɗairu to saboda wannan alif da lam ɗin nan shi sa sai ya zama cewa suna wa ɗaira mahshura kullum lahu awwab an gane kaga ismi ne haka zalika wa hurufil khafdi da inda ka ga harafan khafdi sun shigo cikin abu to wannan abin da harafan khafdi suka shigo to shi wannan abin ismi ne mai hafdi wasali kasa na ga muku amma za ka yi mamakin to ai a karatun baya ina yawan karanta maka idan muna nahu da kai ci maka hurufin jari ko wance harfi min hurufin jari a nan aka samu saɓani shi jar a wajen malaman nahu kufawa an gane sannan ma- dama malaman nahu a duniya wani ƙasa da wani ƙasa ne shi ne kawai malaman basra suna ci mishi hafdu malaman kufa suna ci mishi eh, menene daru shi ne kawai haka wannan shi dan basra ne shi sai yake sa amfani da wannan abin ana gane magana yanzu misali yadda za mu gane ana gane isimi da wasali kasa shine idan na ce marartu bi rajulin bi rajulin na wuce ta wajen wani mutum bi din nan a to ai ya kamata na yi mantuwa ya kamata a ga muku to wa insa harfa ne harfin khafd din ko wa insa harfa ne harfin khafd din kaga akwai min a riki akwai ila akwai ala akwai fi akwai bi akwai rubba an ɗauke su kuwa an gani an gano su a'a na ce muku akwai min akwai ila eh akwai min yanzu bari gaya maka Ah, raja'atu minal baiti saboda min ta zo ko ra'aitu abba ya zahabu ila madilal madarasa ti saboda ila ta zo akwai an an an ainihin da nunan an shi kuma mai wani zai iya bani abin nan anin nabiyyi anin nabiyyi ba za ka ce anin nabiyyu ko anin nabiyya saboda an tazo anil yamini wa anil shimali izin ka gani ba a ce wa an ba a ce anil yamina ko anil yaminu ba ana gani ba sannan akwai ala arrahmanu arrahmanu alal arshi ba a ce alal arshi ba ko arshi ba ka gani duk duniya haka ta ce shi za ki makana da sauƙi fa na wannan ba dan fashin daɗe ba sannan
na
akwai akwai fi fi inna fi dakhilil mustashfa yana ciki ba a ce dakhila ba ko dakhilu ka zai duba wannan wani taka ba zan yi maka tambaya fa in kai maka tambaya ba ka ne ba ko raka zai to akwai rubba rubba rubba mahmasati rubba mahmasatin ba ce rubba mahmasatan ba barakallahu fika ashe din fitin ne dan bada wala yawa akwai kuma kaulasan kal ka mm, kamasali kamar salil himari ba ce kamar salal ba kamar salil himari akwai li ta lamun li hazal hazal kitabu li lisayyidi ba ce lisayyidi ba ko sayyidan ba na sayyidi ne sannan duka huruful kasani wai wai wai kamar karatun yanzu na ga yau ko so da kasan shi kaɗan kaɗan ake yi eh to bari mu karasa iya wannan sannan duk rufin kasami duk harufan da Allah ya amfani da su a Qur'ani ya rantsa da su za a karshen rantsuwar abin da ne da Allah ya ce wa shamsi bai ce wa shamsu ba ko wal fajri ya ce ko wal fajri ya ce ko kaga wa kenan duk inda wa take aka wasama'i wa ma banaha walardi wa ma tsahaha wa nafsin wa ma sawaha haka zalika Allah yana yana amfani da ba'u da rantsuwa eh ba'i ba billahi nace Mm. billahi babu billaha babu billahu ko sannan ana ta Allah na amfani da ta tallahi la akidanna asnamakum ba da an tuwar laume mudibirina tallahi ba ce tallahu ba ba ce tallaha ba eh an gane to wa'annan su ake nufi da harafan jarra hafdi ku ɗauke su ku je ku ta yin asamin ku ta rubutu ku ta kawo kalmomi sai ku saka mun kowannen ku gobe eh, ranar ju- alhamis mai zuwa ya rubuto min jimloli guda biyar wanda suke da wa'in abubuwan a cikinsu an fahimta fati an sa fati ku ya kuri da muna fita daga kalamin na za ku fahimci ne cikin da ya alhamdulillah